ค่ะ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين um, yau 21 ga watan Zulhijja ko shekara ta 1447 wanda ya daidai da um, takwas ga watan Jun 2026 miladiya wani majalisi namu na majalisin safe na zaure za mu darasi cikin ulumul qur'an qur'ani da ulumunsa al-itqan fi ulumul qur'an muna babi na annabu tsani ma'arifatul hadari wa safari inda ayoyin da ubangiji ya saukar a halin tafiya bala ya ce wa minha daga ciki akwai faɗin Allah ta'ala na sautul ma'ida ya yi hallafi na amanu kuru ni'matan lahi alaikum idan hamma kaumun Allah ta'ala a kharar da ibn jari ibn jari ya fitar da ruwayar sa an kasa da kasa da kala ya ce zukir lana an ba mu labari qatada bai faɗi ya bashi labari ba qatada bin ja'amta sadusi ya rasu dalilan sha bakwai bayan hijira so sha da tsakanin tabi'ai yana ruwaya ne daga daga manyan tabi'ai ko kuma daga sahabbai kanana yana ruwaya daga Anas bin Malik da ire iren su saboda haka ya ce an ambata mana dole yana buƙatar sai an faɗi wannan kuma mudallis ne to amma dai haka ya faɗa ana ce dukkan na an ambata mana annaha nazara ala rasulillahi cewa an saukar manzo Allah wannan ayan ne huwa babni na khalin fil ghadati sabi'a yana wato can wajen wata nabiniya a yaki a yaki na bakwai yaki na bakwai yaki da aka yi a shekara na bakwai zatul riqa hina arada banu sa'laba wa banu muharib an yaftiku bihi lokacin da banu sa'laba da banu muharib da cikin kabilo kabila kabila na kafafan suka nemi su wato su rike shi shi da sahabbansa fa atla'ahu Allahu ala zalika sai ubangiji tsin kai da shi cewa ga abin da suke diya sai Allah ta'ala ya shine yake faɗan wannan ayin cewa ku tuna ni'imar da ubangiji ya muku lokacin da mutane suke son su su yaƙe ku amma ubangiji sai ba ku labari ya kuma sa ku ɗauki matakai ya aurara ya sauka muku da satin khawfi bari mu gama su mu bayani kan wannan satin khawfi wa min ha daga ciki akwai fadan Allah ta'ala wallahu ya'simuka minan nas ubangiji zai tsare ka daga mutane shi sai kaga wannan shi ba halin tafiya nake ne faru shi sa ya kawo inda a lokacin da tashi daga Madina zuwa unguwanni na na Gabafan na su banu Talaba da su banu Muharib sai akwai tafiya to har mazala ya kasar ba wa min hada daga ciki akwai wallahu ya'simuka minan nas ubangiji zai tsare ka daga mutane shi sai ibn Hibban asahihi na ibn Hibban عن ابي هريره ابو هريره نزل في سفر wannan ta sauka ne a halin tafiya wannan asalin hadisin yana da cikin da tafai amma dai karin cewa wallahu ya asimuka min yati shi saboda wannan aka a wannan lokacin da aka saukar da wato wannan ayar to wannan karin an same ta ne a cikin hadisi na ibn hibban wanda al-arnaud ya hasan hadisin وأخرج ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم الرازي في تفسير سيابتر وابن مردويه ابن مردويه عن جابر بن جابر أنها نزلت في ذات الرقاع تاسو كده ذات الرقاع يأتي لكن ذات الرقاع بأعلى نخل في غرة بني أنمار يأتي لبنو أنمار وأنا دي سنة يلي نوى ذات الرقاع ذات الرقاع له بقى تيم حديثي a cikin hadisai da kuma cikin sira yadda ake faɗan su suna suna da rikitarwa amma magana mafi inganci wannan sallar tsoro ba Allah ya yi shi ne so bakwai a rayuwarsa ya yi shi ne so bakwai a wato kan ce da ya so bakwai ya yi shi a hadisai da suka tabbata akan wannan hadisai ne guda bakwai eh so bakwai kenan kamar da Imam Ahmad ya faɗa saboda haka to tunda ya yi shi so bakwai kaga dole sai an gwargwadon ababen da suka ka faruwa sai mutum ya tattara hadisan sosan gaskiya akwai hadisin Ibn Umar akwai hadisin Ibn Abbas akwai hadisin Khawwat Ibn Jubair akwai hadisin Sahal Ibn Abi Hatma akwai hadisin Jabir hadisin Jabir guda biyu ne akwai hadisin Jabir na farko akwai hadisin Jabir guda na biyu akwai kuma hadisin Abu Bakarata inda mazala ya raka abi biyu biyu akwai kuma hadisin Abu Huraira in fara dawo kusan hadisai ne guda bakwai ba mu amana ta shida ko bakwai saboda guda daya hadisin ana sabani waki a ɗaya ce ko ba waki a ɗaya ba hadisin Ibn Umar da hadisin hadisin Khawwat Ibn Jubair da hadisin Sa'ad Ibn Abi Hasma amma hadisi ne daban-daban kamar da malamai suka faɗa to yaya abubuwan suka faru zai yi a ce a waje ɗaya mazala ya dinga irin wannan salloli a ya danganta unguwanni ne misali a ce daga ɗorayi zuwa har zawa ciki zuwa hafar shekara to kaga irin makiyan da zai gani a nan tsorayi da dalilin zai sa ya yi ya yi sallan tsoro daban da in ya yi can gaba da kuma inda kuma ya je ya halaga shiga abokan gaba a haɗe nan duk makiya ne na nan gefen anguwan nan duk makiya ne nan ma duk makiya ne kuma yana wucewa gashi musulunci su suna kan sun hau ruwa wasu da waje ne mai tsauni wajen da masu tsauni kuma sun saba da ba ta su masu kawo hare-hare ne larabawa a wurin suna kawo hare-hare da amma tun ce asalin su mutane ne masu kawo hare-hare masu neman wasu mutane duka mutane fashi to kaga sai yana cin tafiya ga shi shiga da dawakansa ga komi da mutanensa a baya wanda ya tsuntsu yana kallon yana jira ya ga me zai faru cikin sa musu kimau ba zai iya ba zai iya amintuwa ba saboda idan ka duba za ka ga farkon tsakanin matsala da wannan kabila na kafafan su banu harib da banu waye waye da wannan da ake magana akwai tsakanin akwai zaratun wa farratun wa karrat akwai wato har har da suka kai kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa musulmai dan haka tsakanin su an sami dan rigimu da yawa suna da kuma angwani sosai angwan su angwa ce mai fadin gaske farko al'amari abin da ya faru shi shiga ta bakwai tsakanin su da yaki da aka yi na bi'amar shiga ta bakwai ta uku amma wannan ba mu samu ruwayan cewa a cikin wannan yakin matsala ya yi sallar tsoro ba sai aka zai shekara ta biyar a nan shi ma mazala suka je kokarin mazala mazala ya yi tattaki zuwa wajen su daga na kusa shekara ta bakwai to a wannan shekarar ne duka mazala ya yi wannan shekara ta biyar ta shida ta bakwai a wannan lokacin mazala duka ya yi suka yi wa sasan kawo da ake faɗa a wannan lokacin ne kuma duk wani sasan kawo a wannan angon aka yi su wannan unguwannin don su ne masu wannan fitina su ne masu wannan masu wannan fitina a galibi a wajen malamai na ahalin sira an kun suna za su da su suna maganar yakin da ya faru a shekara ta biyar ko shida ba shi ne yaƙi ta na bakwai da kake ji gari a hadisi ba da bukari yake magana zama sai sabi'a da hadisi a cikin umar ta'uda za ku ga an kawo ba shi ne ba to saboda kowanne ya danganta da abubuwan da suka da suka rika faruwa akwai a shekara ta yi kamar shida sallan da ya yi shi ne ma tsoron ya yawa yi abdullahi da abbas ke cewa sallah raka daidai sallah raka daidai kowa aka yi mashi sallah raka daidai kawai kaga sallah raka daidai ta wadaci ko ga baki da raka abi ba kuma arama ba ba arama lam yaqdu bi salama ba wannan hadisin in kun je kun duba cikin al-muharrar za ku ga ibn abdul hadi ya kawo shi hadisi ya tabbatacce wannan ya daga cikin hanyoyi ɗaya daga cikin hanyoyi ake sallar tsoro sannan kuma banda shi akwai sallar da ya raka abi biyu biyu hadisin abubakar banda shi kuma akwai sallar kuma da ya raka abi da wadancan wancan ya raka abi da wadancan akwai wanda kuma ya raka ɗaya da wadancan ya raka ɗaya da wadancan wannan duka shi ne ake kira za ta ta raka shekara ta bakwai wani abu ya faru tsakanin shekara ta biyar ta shida ta bakwai tsakanin wannan abubuwan dai duk wannan abubuwan suka suka faru na'am eh an raka ɗaya aka kai kawai raka ɗaya aka yi tsoro ya tsoro tsoro ya tsoro kawai da aka yarka ɗin shi kenan ya isa wannan shine abin da ya faru duk ɗaya daga cikin hanyoyin sallar tsoro kenan da ake da shi guda bakwai na kan kasar ne da aka zuwa yarka abin ba aka gaba zai yi ba sai aka ci bayan raka ɗaya raka ɗayan kuma ragowan cikamakin raka ɗayan a ta kamar bari kawai shi kenan a ta yaƙi haka da so so to tsoron a yanayin kaifiyat din da za ku ga daban-daban za ku ga lokacin da yake ba tsoro yake can ba lokacin da aka samu shi wata dabiniya wannan hadisi jabi wata dabiniya da aka ce bai inuwa aka ce je ya huta a wurin wani ya zo masa ya dauki ta kogon sai ce wa zai kare wa zai kare ka daga gare ni ce Allah haka wannan tsoron bai kai lokacin da ya tunkara abokan gaba ba so gargwadon tsananin tsoron gargwadon tsalan da ake yau ya danganta wannan shine abin da malamai suka faɗa na ganin sai mu tashi wa ومنها أول الأنفال صلاة الخوف kenan. sai a shatibi ya ko? imam shatibi zan tashi bitin sha tara الإمام شاطبي وعليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور سبعة قد توسبت سماء العلا والعدل زهرا وكملا لها شوب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من من اصحابه متمثلا يا فدا مكا cewa wato fama zannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlul lahi was safwatul bala cewa wanda yake ya lantarki qur'ani wannan shine wato iyalin ubangiji ubangiji shi da kula da shi wanda suke tagoma shi da ubangiji ya musu suffan su qur'ani ubangiji a cikin qur'ani ya faɗi suffan masu lazimtan zikirin ubangiji babu kuma zikiri da yake yin zikiri da qur'ani sai ce alaika biha to waɗannan sufi da aka faɗa cewa ul birri wal ihsani was sabri wat tuqa ulahum biha jaa al qur'an mufaddila mufassila wannan cewa ba abuta nagarta ba abuta kyautayi ba abuta kaza ba abuta kaza to alaika biha kala zan ci waɗannan sufi da ma ishta kai ma ba abuci qur'ani iya iya rayuwanka ma ishta fiha munafisan wato ka lazimce su alaika biha shi ilzam biha ilzam bi hadhihi sifat bi hadhihi al khilal kana da waɗannan sufofi ma ishta wato iya rayuwanka fi ha munafisan munafisan ka zama a halin kasancewanka kun fi hali kaunika musabiqan fiha wato ka zama a halin kasancewanka mai rigegeniya wajen wato waɗannan sufofi na ka same su in ka zama kayan ma'abuci alkhairi ma'abuci kyautayi ma'abuci hakuri ma'abuci takawa a fahimta wannan ai fi ha muta'alliqi ne da shi munafisan ai kun fiha munafisan ai munafisan ahlal ahlal birri wal ihsani kai musabaka da su wajen kai maka abarka a baya wa bi' nafsaka kuma ka sai da ranka ad-dunya makaskanciya ad-dunya shine al-haqira ka sai da ranka makaskanciya bi anfasiha da abinda zai kawo mata daraja shine anfas wannan jami'i na nafis da abinda zai kawo mata daraja sifofi masu daraja al-ula madaukaka ka karɓi sufofi masu daraja maɗaukaka ta hanyar ka haddace ƙur'ani ka kanta ƙur'ani kuma ka yi aiki da ƙur'anin ka zama ma'aboci kyautayi ma'aboci mai nagarta ka sai da ranka mai son zuciya da wannan ka ɗauki wannan sufofi ɗin zai fi maka kai makarci ƙur'ani jazallahu bil khairati an na'imatan Allah ta'ala ya sakan kama a immatan wasu malamai da alkhairai a abin da suka mai na hidima naqalu lana sun nakalto mana alqur'ana wannan qur'ani din azban a halin kasancewarsa mai dadin saurari kai ka ce ruwa ne yayin da kake fakwadan sa yayin da kake kanta qur'ani to dadin da zaka ji kamar mai shan ruwa ne garari garau mai dadi wa salsala a halin kasancewar shi kuma qur'anin yayi kama da wato ruwa wajen salsal insa salsal insa shine wanda zai zama mai sauki su sha bai baiwa da makoshi zai kona makoshi saboda gardinsa ko wani abu mai daɗi to haka wanda ke karin qur'ani yana karantawa zai karanta shi ne wato cikin daɗinsa kuma cikin lokacin da yake shiga jikinsa zai jin dadin yana shiga jikinsa cikin daɗi yana amfana da shi da minhum daga cikin waɗannan malamai da muka ce Allah ya saka musu alkhairi muka musu addu'a a cikin su akwai budurin wasu wato wasu watanni farare kal sab'atun guda bakwai at-tawassaqat wanda suka wato suka zama wato tsakiya da wasu ɗan sama al'ula suka zama suna tsakiyan wato sama na ɗaukaka sama na ilimi sama na ilimi ta wasu ɗan a laraba sun suka ce ta wasu ɗan shai shine abin da ya kai kololuwansa da abin da ya kai tsakiya za ka ga to bai karkata ma wani gefe da gefe ba za ga a wurin ya fi ɗaukaka kuma ɗaukaka za ka ja'alaka ummatan wasafa ta wasu ɗan ai shine tafabbalat mutane ne wanda suke wasu mutane da suka zama sun ɗaukaka sun ribata ubangiji ya ba su fifiko sama al'ula saboda sun zama a sama can ƙololuwan sama sama ta ɗaukaka wal'adari da kuma daidaito zoran a halin kasancewarsu suna da haske su waɗannan malamai wa kummala kuma a halin kasancewarsu mutane da ubangiji ya kammala su ya kammala ɗabi'a su ya kammala su a karatunsu da kuma aikinsu wannan malamai guda bakwai da yake faɗa su ne su nafi' wannan almadani kenan ibnu kathir almakki in ka fara da madina da baka kaga ka gama idan ka tafi basra akwai abu amr al-basri kaga ka samu guda uku in ka je kufa kuma akwai asim akwai kisai akwai hamza waɗannan su ne za su baka guda guda bakwai waɗannan su ne wato budurin saba'a su taurari ne a ba taurari ba su watanni ne watanni da daren goma sha hudu har sai su yayi yawa to amma kowane tauraro kuma yana da lahashubin kowane tauraro suna da wato wasu in kwanci kowane wata yana da wasu taurari wanda suke makar da shi ɗalibansa kenan shi ne ce lahashubin waɗannan taurari din wannan wato watanni din suna da wato wasu taurari istinarat a anha wanda suka ɗosa na hasken su daga gare su wannan istinarat ai tanawwaru bi nuri hadhihi sab'a kenan sun haskaka da hasken waɗannan mutane wato sun yi ilimin qur'ani da abinda waɗancan malamai suka suka suka sani suka koya musu fanawwaran sai su waɗannan taurari din sai suka haskaka sawarid duja bakin waduhu na jahilci shine sawadar da jahil sawadar jahili hatta ta farraka har sai da wannan bakin jahilcin ya zama ya kwaranye ya barbazu bayan babu shi wanjala kuma ya kwaranye babu shi baki daya wanjala ai in ka shafa wa sawfa tarahum za da sanu zaka gansu waɗannan kowane malami da ɗalibansa zan kawo maka su wahidan ba'da wahidan ɗaya bayan ɗaya zan kawo maka su in kawo maka nafi gashi ibnu kathir gashi abu amr gashi shi ne wahidan ba da wahidan ma'a tunaini amma kowanne idan na kawo maka nafi sun kawo maka ɗalibansa ɗalibansa guda biyu kawai ban ɗauka ba wasu kaɗai ne ba amma zan kawo maka ɗalibansa guda biyu min ashabi daga cikin ɗalibansa mutamathila a halin kasancewa ta zan kawo maka shi in buga maka misali da waɗannan guda biyu wannan shine abin da yake faɗa wato idan ya kawo maka nafi sai ce maka akwai alwarshi akwai kalu ya kawo maka asim sai kawo maka sahafu sai imamu hafsu in haka haka ne haka sai a ci gaba sai mu tashi ta khayyara ummul qadim so ne ne ne ya zai adabu atibiyan ne ko atibiyan fi ulum fi adabi hamat alquran na al-imam imam an-nawawi Imam Nawawi ce yana magana akan babi fi atrafin min fadlati tilawati alqur'ani wa hamalatihi wani bangare na fallan karanta qur'ani da kuma fallan masu karanta qur'ani din hamalatihi shine fadlu fadlati hamalatihi fallan masu masu karanta alqur'ani bala ce wa an abi an abi Musa al-Ash'ari hadisi ya tabbata daga Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais radiyallahu anhu Allah ta'ala ya da shi qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال صلى الله عليه وسلم ياتي مثل المؤمن كتن كتن مؤمني misalin sa allazi yaqra'u alqur'ana wanda yake kanta qur'ani yana aiki da shi masalul utrujja kamar wato abin sha ne na utrujja malamai na hausa suna ce ga wasa ga wasa ga wasa ko kuma jinya ya ya da kanshi amma ba shine ba in kuje kun duba shi shi utrujja ba shine wannan ga wasan da muke wannan ga wasa ba ga wasa wani abu ne daban uturja wani abu ne daban uturja wani abu ne za a shi kamar mai dan kamar lemu haka amma yana da kanshi in yana waje sannan kuma yana daɗi ba ta jira bane tanjirin ai ba shi da wannan kanshin haka sosai tanjirin eh ba shi ne ba ba shi bane ai akwai lokacin da muka tattauna kan wannan akwai lokacin da muka tattauna malam ma ya tambayi man nasiri haya dan jigawa malam Muhammad Sani Umar ya tambaya ce me kuke faɗa ya ce ga wata gaba shine gaba eh kala kala su da rawa da suna da su sosai a ce yana da kanyi ya zo in yi aka ji sanan kanshi zaka ta ji yana da kanshi sosai haka eh to to to eh to shi haka za a ganshi shi ga mulmulalle ne haka shi eh kwarai kwa mulmulalle ne in kun duba za ku ga in kun duba za ku ga ba shine ga wasan da kake faɗa ba za ku ga ba ba shine ba gaskiya misalin mumuni wanda kamar mutallin wanda ke kafa al'uturja ne a rihu ha qayyib ƙanshin shi wannan abin sha abin sha din ko abinci din mai daɗi ne wa ba'abu ha tsayi kuma wato daɗan nasa dan nasa mai daɗi shi ba to kwanan kwatan musulmi kenan wanda ke kasa qur'ani makarantar qur'ani a shi ma haka yake baya faɗi kasa banza wa masal mu'min alladhi la yaqra'u alquran misalin mu'mini kuma wanda shi baya kanta qur'ani kamar sai gashi da imani amma baya kanta qur'ani kamar sai tamara kamar dabino ne la riha laha ita ba ta da kanshi wa ta'amuha hulun amma kuma dandanan sa dandanan ne mai dadi gani mai kanta qur'ani ya fi shi kenan shi gashi imanin sa in ka zaɓa cikin sa in zaka ji imani shine daɗin mai daɗi sannan kuma tare da shi zaka ga yana amfani da Qur'ani yana kata Qur'ani in zaka samu ƙanshi tare da shi da shi kuma wanda shi mumuni ne amma shi bai damu da katin Qur'ani ba zaka same shi shi shi bai cika bai cika shi sai ka zaɓa cikin kai kake ganin nagartansa amma ba zaka ga nagartan haka haka ba wa ba'daha hulul amma kuma ɗanɗanon ne mai zaƙi wa masalul munafiq misalin munafiki alladhi yaqra'u al-Qur'ana wanda yake kata Qur'ani kamar sallar raihana kamar wato a wato shuka na raihana shuka ce da suke tunani da ita shuka ce mai ƙarfi ita rihu ha ƙwayyar ita tana da ƙarfi munafiki yana da ƙarfi in ya zo aka zarga shi ma sha Allahu a zahirin al'amari a shela yi yana kanta Qur'anin ba wa babu wurin amma in ka zaɓa shi kuma cikin zuciyarsa kuma ɗaci to haka raihana take don haka mu da muke sa raihana mu muna bi itibari kanshin ne ba bi itibari wannan ba ba bi itibari dan dano ba wa masal munafiq misal munafiq alladhi la yaqra'u al-qur'an wanda baya kana qur'ani kamar masal hanzala kamar guna ne al-hanzala guna wanda zaka ga aka fafi za ka ga daga nan ba in yaro fafi anan duk sai mun ji muwa za mu tuba kakin sa da tacin sa tsabar fitina yanzu kaga da galibi irin wannan ba ba ni mutum gani ba daji a daji haka sai ka zo ba ku wuce a gushe muku wannan guna ne da karara da guna yanzu kusan ba a sai jiga eh david da sai ko mai ake da ne to magani ko nawo eh shi ilo kai ce na qifu hamdali guna kenan laisa da hari'un ba ta da wato dandano wa ta'amuha mur amma amma amma wato ba ta da wato wari amma kuma ta'amuha ta'amuha hurr ita guna din kuma amma dan dan ta kuma dan nuno mai daci to wannan shine munafiki munafikin da baya kashi qur'ani ba ruwansa da aiki sai dai ta faɗa dai a baki to shi a ciki da wajen duk ba shi da alheri shi ma munafikin da yake dan karatun qur'ani yake dan sallolinsa haka shi a far a koya dai da dan amfana musulmai in an gaina zai kara musulmai yawa amma dai an san dai yawa shi wannan munafiki da rawahul bukhari ya muslim mahallu shahid shine anan aka kamanta kuma qur'ani da al-uturja al-uturja mutum ne mai alkhairi kaza shi mai qur'ani bai kamata a rika samun shari tare da shi kenan bai samu bai kamata a samu mai qur'ani yana fada da addini ba bai kamata a samu mai qur'ani babu alkhairi tare da shi ba labarin addini yana biyan hasabewa wannan kaga bai zama ya dauki wannan gamban da kyau ba وعن عمر بن الخطاب يقول لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ياتي إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخره عمر يقول cewa eh oh Allah ta'ala yana daukaka da wannan Qur'ani din wasu mutane wanda da mukaskanta ne kuma yana kaskanta da wasu mutane wanda da su madaukaka ne saboda bisa sun bar Qur'ani eh saboda sun bar Qur'ani da haka daga ba za ka akwai lokacin da wani wanda bai kai ya kawo ba aka ba shi magajin gari na Makka yace waye yace a makkan kamar musu wani yace ya kada qur'ani ne shi makaranci ne yace lalle kuwa qur'ani kenan ilimin addini kenan wani lokaci sai ga ya dauka wani wanda bai kai ya kawo ba amma sai ya dauka shi sai kuma wani sai a saukar da shi saboda bai amfani da qur'anin ba sosai وعن ابي امامه حديث لك ابو امامه الباهلي قال يتي رضي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لازم الله سمع يلا تيوا يقرا القران وكانت القران فإنه يأتي يوم القيامة في على أصحابه يدور نشأ القيامة ينا تشيتوغا ما سكر التاشي رواه مسلم ما مسلم يرويته وش أنا حكم مقار حديث وش أنا كو كو مقار حديث ده وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين باب حسد sai abu akan abu guda biyu wannan hasara ake tana magana al-hasara bi ma'ana al-ghibba ghibba shine ka yi burin ina ma kana da irin abin da ubangiji ya ba wa dan ka aiki irin nashi amma ba tare da ubangiji ya karba nashi ba nan yana ana kashi alazim ba amma idan ya zama kana burin shi nashi ya lalace kai ya dawo wajen ka ko kuma ka zama a rasa baki da wannan hasada kenan ta haramu wanda ubangiji ke cewa wanda ubangiji ya narko a kansa amma nan ake ana magana yin kwani ina ma ina ma ba ta da hasada ba la hasada illa fi sanatayn rajulin atahu Allahu al-Qur'ana mutumin da ubangiji ya bashi bayan Qur'ani fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana wa ana an-nahari ya kasance yana tsayuwa da Qur'ani din yana yin aiki da shi yana yin qiyamul layl da shi wato a tsakiyar dare da kuma tsakiyar yini wa rajulun atahu Allah malan da wani mutum da ubangiji ya bashi baiwan dukiya fa yau fi kuhu ana al-laili wan nahari ya dinga ciyar da dukiyar nan dare da rana sai kake sai kake kwadayin ina ma kai ma Allah ya baka dukiya irin wannan kai ma kai aiki irin nasa dan ka samu lada gashi kaga yanzu hasan da kake dan ka samu lada ne ba dan shiyar lada ba dan duk tare a lada da wannan aka ce wannan hasana ne ubangiji ya halatta shi kuma yake so ba a yi ana kirta algifa a yaren malanta rawahu al-bukhari muslim bukhari muslim suka rawaito sai mun tashi warawa ya ku aida kawai sai akhlaqu hamat al-quran na al-ajurri al'adu yake cewa aka ce kala muhammad ibn nan ne kuwa nan ne wa kada kala laka na fi su tuka eh ya faɗa ku ya wato وقال محمد بن حسين محمد بن حسين ياتي وفيه دعاء الاجر مولاه وقد قال الله عز وجل في سوره قا في سوره وبنجي يا فدا وتا سوره قاف والقران المجيد يرد الى قراني مي جنما ubangiji ya faɗa a suratul qaf wal qur'an al-majid yace ya faɗa a wannan sura ma dallana ala azimi ala azimi ma khalaqa min as-samawati wal ard abinda ubangiji abinda ubangiji ya shaida mu zuwa ga wato mafi girman abinda ya halitta a sammai da kasai ma bai na kuma da kuma abinda ke tsakanin su min ajaiba na kayan ban sha'awa da ban mamaki min ajaiba ki mace da abubuwan da suke na ban kayan kimominsa fi halqi wanda yake gudana a cikin halittinsa ثم ذكر الموت ko a cikin sura sai ya faɗi mutuwa wa azima sha'ani da kuma girman sha'aninsa wa zakara annara kuma ya faɗi wuta wa azima sha'ani da kuma girman sha'anin wuta thumma zakara aljanna sai ya faɗi aljanna wa ma wa'adda fiha li awliyai da abin da tare darga waliyansa fa qala sai ya ce lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid suna da abin da suke so a aljanna kuma muna da wani ƙari ma ila akhir aya har zuwa ƙarshen aya ثم قال duk ubangiji da ya gama faɗan wannan ثم قال بعد ذلك كله duk baya gama faɗan wannan sai ubangiji ce inna fi zalika wannan da abin da muka faɗa muku din la zikra wa azili liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya wajen ta karɓi gaskiya aw alqasama wa huwa shahid ko ya kasa sauraron sa da kunninsa a abin da ake mishi wa'azi akan sa yana halarce zuciyarsa tana halarce fa akhbara jalla dhikruhu anna al-mustami' bi udhnayhi sai ubangiji ya bada labari wanda ɗaukakarsa ya ambata cewa duk wanda ya saurara da kunninsa yan ba zai an ya kona shahidan bi kalbi ya kamata ya zama ya halartu da zuciyarsa bi kalbihi ma ya tulu abin da yake karantawa na qur'ani saboda haka wannan shine muhallin shahid da ubangiji ya faɗi ta goma shi da ya bada na wato aljanna da kaza da kaza da kaza da kaza sai ce inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sama'a wa huwa shahid shi kuma da sai istinbabi yake cewa to kaga anan duk mai karatun qur'ani anan ubangiji shi ma yana ba yana gaya mishi cewa duk wanda ya saurara da kunninsa to ya kamata kuma ya saurara da kuma zuciyarsa zuciyarsa na halarce ya da abin da ke karantawa wa ma yasma'u da abin da yake saurara liyantafi bi tilawati saboda ya amfana da karatun qur'ani da yake yi lil qur'ani wa bil istima'i mimman yatlu da kuma sauraron da yake ga wanda ke karatun wannan abubuwa guda biyu ana bukata wannan kuma ba qur'ani ne kada yake da wannan wato shefu shefu yake da kaso mai yawa kan a wannan kasa yayin da za ka kanta Qur'ani ana son ya zama kana da halittaccen zuciya kana ta daburi yayin da kuka kake saurare kuma ya kamata ya zama mai saurare shiwa da halittaccen zuciya ya ta daburi saboda haka kai da kake karatu kana da wannan sufan shi ma da ke saurare yana yana da wannan sufan shi yasa ba a son yayin da mutum ba sau yake saurara ba ka zo kamar mishi sai ka in ya zama waje ne da mutane ke kada kai na suke da biyan bukatun su na yau da gobe sai ka kyale su kai ka kanta kai ka samu wadannan fa'ida kai kadai amma idan ya zama suna wajen su gaishe muka yi da'ira muka ce wane wala baka kanta mana Qur'ani to ya kamata ya zama alqaila sam'a mun ba mun ba da kullun mu ga wannan Qur'anin kuma mun haɗu da zuciyar mu wannan shine abin da yake akwai ko thumma inna Allah hatta khalqahu ala ayati dabbal qur'ana sannan kuma ubangiji ya nusasar da halittunsa cewa su da dabbarin qur'ani fa qalat azza wa jalla sai ubangiji mai gima dauka ya ce afala ta dabbarul qur'ani yanzu ba za su tuntuntuni game da qur'ani ba abin da ake saka musu amma ala qulubina aqfaluha ko dai a zuka da zukatan ga wasu zukata akwai wato kwado ne da aka fi zukatan da shi ba sa ganewa wannan ubangiji yana wato yana kwadaita ma mummunai wajen su dinka kanta qur'ani cewa duk wanda kaga ana kanta mishi qur'ani yana baya halarto da zuciyarsa a qur'anin baya kuma ya wazara wazin qur'ani to alama ce na ubangiji ya fara sa rufi a zuciyarsa alama ce na cewa ya fara sa rufi a zuciyarsa to kuma ba zai ji abin da ake gaya masa ba wa qala azza wa jalla Allah ta'ala mai gima da waka ya ce afala tadabbarul qur'ana ba za su tuntuni kan qur'ani ba walau kana min inda ghairi llahi inda daga wajen wani ubangiji na aka samu qur'ani la wajadu fi ikhtilafan kathira da an samu wato sabani mai yawa amma za ka qur'ani za ga an san saba wajen wajen surorin sa amma ba wacin karo da juna za ka ko ina malamai suke wancan ayan ga ma'ananta wannan ayan ga ma'anan wannan ayan ta kuma ga ma'ananta za ka ba wacin karo da juna amma wanda yake wani ga wani ubangiji za ka samu ikhtilaf to wannan dai duk abin da sama ne kawo saboda a samu a tadabbur tadabburi wani abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske قال محمد بن الحسين العذري يتي ألا ترون باقا دني رحمكم الله ألا يجقنكم إلى مولاكم الكريم ذو أغاب مجب جنكم أبنجي من كرمتي كيف يحفظ خلقه على أن يتدبروا كلامه يند سكي إيكي نسا شيدا التو باي يسا شوا سيدنك تدبرين maganar sa da yake yi a cikin Qur'ani sai tadabburi sai fahimta cewa zanto wa man tadabbara kalamahu duk wanda ya tuntunce ne game da maganar ubangiji a arafa rabbu da fahimci ubangijin kuma in ka tuntuɓi ne akan mai magana din to za ka fahimci shi maganar mai magana za ka fahimci shi ne magana din wa arafa azuma subhanahu wa qudratihi kuma zai ƙara sanin girman mulkin ubangiji da kuma kudararsa wa arafa azima tafadduli al mulk kuma zai san girman halalan da ubangiji ke yi da kuma tautayinsa ga mu'minai wa arafa ba alaihi min fard ibadati kuma zai san abin da ke kansa ba wa zai san abin da ke kansa na wato wajibin bauta ma ubangiji da yake a kansa fa alzama nafsahu alwajib sai ya zama ya lazimta ga kansa wajibin fa hadira mimma hazzarahu maulahu alkarim kuma sai ya zama ya guji daga dukkan abin da ubangiji ya tsotar da shi ya mishi gargadi a kansa wa ragaba fi ma ragabahu fi kuma sai ya kwadaita da abin da ubangiji ya kwadaitar da shi zuwa gare shi ومن كان هذه صفته عند تلاوته للقرآن دون كما وانا شيء صفر لوكتين da yake kanta Qur'ani وعند استماعه من غيره kuma lokacin da yake sauraron Qur'ani daga wani sa kana al-Qur'an lahu shifa'an to Qur'ani anan ne ake sa ran kawai zai zama masa waraka fastaghna bila malin sai ya zama ya wadatu ba ta da dukiya ba ba sai dukiya amma ya wadatu da Qur'ani saboda ubangiji ya ce ya ce wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum ubangiji ya ce ka dogara ga ubangiji ya kanta wannan sai ya zama shi ma ya dogara wa azza bila ashira sai zama ya samu buwaya ya samu girma ba ta da yan uwataka ba malamai nawa nawa ku duba ku gani suka mutu ba su da ƴaƴa ba su da mata ba su da kowa amma kuma saboda Qur'ani suka rike ubangiji sai ya sai ya dauka ambatan su ko annawawi ai misali annawawi ba shi da kowa ba shi da yara ba shi da mata haka ya rasu amma ubangiji ya dauka ambatan sa ya dauka ambatan azza bila ashira ibnu taymiya ibnu kathir na cewa ya mutu ba shi da kowa amma ubangiji sai ya bar masa al'umma tana masa addu'a baki wanda ya rike Qur'ani kenan azza bila ashira wa alisa zai samu ɗebe kewansa bima yastawhishu minhu ghayruhu da abinda waninsa ke samun wato razani da ke samun wato rashin rashin rashin sabo wa kana hammuhu inda tilas inda tilas li sura idza fataha zai zama abin da dame shi kawai duk lokacin da zai karanta Qur'ani yayin da ya bude ya bude ya fara tafi alhamdulillahi rabbil alamin mata asta'idu ma atluhu yaushe ni zan wa'azanci da abin da ke karantawa ولم يكن مراده متى اختم السوره ba wai muradinsa shine shi zan kare suran ba wa inma muraduhu abin da ke idame shi muradinsa mata a kai shi Allah ne shiba ba idan fahimci maganar nan dai da ubangiji mata azgajire shi ne zan wato wa'azantu shi ne zan wato fada ko ran makaina fada mata a atabiru shi ne zan wa'azantu azgajire shine wato shi zan makaina fada wa mata a atabiru ko shi zan wa'azantu dau izina la'anna tilawatahu lil qur'ani ibada saboda katin qur'ani dai ibada ce والعبادة لا تكون بغفلة إذا كان عبادة ما ما كذا بكواش كذا درقنا با والله الموفق وبنجي شيني بداتر وعلى ذات الدم sai mu tashi akan hadisai zai fara zai fara kawo mana kuma gaba gaba tare da suke karatun qur'ani ba shi na ta rai rai ba wannan kuma duk wannan ya rafa ne zama da wata wa'azi wajen hasan da muke na tarawih da waye da sauransu ba dai bane ana kana tarawih duk zo ku ci ayoyi ka ga wani lokaci ba ka ji abin da mutum ke faɗa shi ya dage wasu ya kai fata dole sai ka kai a karanta ya tadabburi mujimi kuka kukan zuci ko kukan zuci da ido amma a tsaya ba a sauke ba sai wani shekara sai mai ba tana hannun ubangiji ba kuma hakan ma idan muka yi a hankali tirin tirin ma za a kai amma sauri sauri sauri sauri sauri sai aka wani lokaci ne na ga yara suna irin wannan to galibi sai sallar sai ba na fahimci irin limanci da kake kenan ba da zuwa ne sai hakura iya gida ne wannan shi ya yafi amma ana buƙatar yayin da kake karatu shi kansa ne karatu ya daga tana maka Allah kuma a san wajen tsayawa da wajen tashi wannan muhimmi ne kwarai da gaske ilmul waqf wal ibtida muhimmi ne saboda rashin wajen tsaya wajen tashi yana taimakawa wajen ɗaukan ma'ana in ya zama kawai yanzu inda gara zai iya tsayawa da inda gara zai iya tashi to kaga ma'ana sai dangana da ma'anar kuwa to kai abin da ake kawo abin da ba za ka wazantu ba saboda ka adan aka anta qur'ani da larabcinsa da kuma da kuma wato gaban fariyan dinsa wannan ne ko na ganin kamar shine mukaddama na usul fi usul tafsir na ibnu taymiyyah ina ganin wani barin dauke shi ne da ya wannan din na fi jin daɗin sa ko kuma dai bari abin nan fasalin fasalin farko da ibn taymiya zai a wannan a wannan littafi fi anna nabiyya bayyana li ashabihi ma'ani alquran cewa annabi ya bayyana musahabban sa ranar qur'ani malai ce yajibu an yi ulama dole ne a sani anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashabihi ma'ani alquran cewa annabi ya yi wa sahabbai bayanin Qur'ani kama bayyana lahum alfazahu kamar yadda musu bayanin lafazinsa kamar yadda aka ce masa iqra yace iqra ya karanta musu qul huwallahu yace qul wallahu alhamdulillah alhamdulillah to haka kuma zala yazo zauna takanas ya samu abin zama ya zauna yana musu bayanin Qur'ani amma wannan yayi musu bayani duka a wannan ba zai ba shi akwai abin da baka bukatan bayani abinka ne wanda na yara kai dan yaran ne yanzu ka sai a zo a rinka maka bayani komi da komi abinda yaran ka ne a ba shi ba wannan shi abin da ibn taymiya nan gaba zai mana magana kamar da wasu ke magana cewa tun daga fatiha har ina jinsa wannan shi maza da haka ya ranga masa bayanin komi da komi eh ya musu abin da suke bukata amma ba komi da komi abin da ba sa bukatar shi ba akwai abin da sun riga su sama nan sa larabawa ne su ma ba sa bukata akwai abin da kuma ana bukatar sai an ba su hadisai yanzu ka ban ka ce lillazina asan husna wa ziyada ziyada din ai larabcin su ba zai fasara musu ziyada ba amma sai mazala ya fassara musu cewa ziyara a cikin hadisi cewa shine zarin ubangiji wannan sai an musu bayani amma a zo a ce kawai an zo an ce wannan hunai sai an musu bayani ne hunai ban san hunai ba san hunai makka sai an musu bayanin makka madina sai an musu bayanin madina wane ne zaidu sai an musu bayanin zaidu wala ma kaba zaidu min hawa qara zaidu sai an musu bayanin waye zaidu wala ba zai yi ba ai ba shi ba wannan duka an riga an musu wannan shi abin da mutum ya ke faɗa sabanin wasu daga cikin malamai da suke ta kokarin cewa ya yi musu bayanin daga farko haka shi ba haka abin ya faru ba shi ya ga su kansu magabata ma su kansu magabata ai farko al'amari ba su tafsirin qur'ani farko zuwa bango zuwa bango ba mun zo kuma tafsirin farko na Abdulbaq As-Sanani Ibn Abi Hatim Ar-Razi za ga suna sun yi tafsirin muhimman abubuwa ne ko sai Ibn Abbas ma da haka suka yi amma al-babari ibn jarir al-babari ya rasa da yake da goma shine ya fara tafsiri daga bango zuwa bango sai kuma sannan ta mutane wannan sunna din bala yace dole a san cewa Allah ta maza Allah yayi bayanin qur'ani baki yayi qur'ani yayi bayanin ma'anar qur'ani kamar da yayi bayanin lafazin qur'ani din fa qawluhu ta'ala saboda fadan Allah ta'ala litubayyana lin-nasi ma nuzila lakum mutane bayanin qur'ani ita nawalu hadha wa hadha ya kunshi wannan da wannan ya kunshi bayanin ma'anar qur'ani kuma ya kunshi bayanin lafazin qur'ani dan kamar da qur'ani mazalla ya koya wa mutane in an zo la ai madda a wajen madda kafin qur'ani din akwai abin da wannan mazalla tabbas ya koyar da sabai wannan wannan muka zo zamu kuta kila wani lokaci mu zamu tattauna kan wannan abin da a tajwidi tabbas wannan mazalla ya karkar da shi akwai abin da kuma tajwidin wannan ba sai ya kasar da larabci ne balarabe babu yadda za a yi ya zo ya ce maka min ba'di ba zai faɗa ba sai da ce min ba'di ba zai ce maka min bari ba sai ce ka min bari saboda nuna sake yanda Allah ba'u ina yin alqalb a wurin dole wannan ka'ida ko mu a wasu are ai ba da wannan Hausa ba ta min ba ta minbari da kace ya kalma ne wannan tana ta minbari na ba Bahaushe ba ce minbari to wannan Bahaushe ne kenan eh wannan shine Bahaushe to kaga wannan akwai abin da tajwidin larabci ne ba ta bukata su ba akwai abin da kuma yake ba larabci bane khasiyya ce ta Qur'ani kamar ƙarin wato azmatul mudud ƙarin wato zamanin madda da ake yi akan madu tsabi madu tsabi wannan ɗabi'a ce larabawa amma ƙarin ziyaratu azmatul mudud alal madu tsabi to wani kuma husiya ce ta qur'ani wannan mazalla haka ya dokata da mutane to da ire-iren wannan abubuwan su ma duk mazalla ya musu bayani to kamar da ya lafazin ya bayani lafazin qur'ani ya faɗa a magance aka rubuce shi ha kuma ya bayanin ma'anarsa saboda da tubayyana wannan ya kunshi wannan da wannan duka ka musu bayani ka musu bayanin ma'anar kana kai musu ma'ayar bayanin lafazi din yana da ya kunsa ka wa kada kala abu abdurrahman sulabi abu abdurrahman sulabi daga cikin manyan tabi'ai abu abdurrahman sulabi ban malami ne da qur'ani kusan a duk ruwayan qur'ani za ka yana tikewa ruwa gare shi abu abdurrahman sulabi malami ne daga cikin manyan tabi'ai ba shi kadai da malamin qur'ani ba a tsare kusa akwai zuwa ibnu ubaysh ba zai da ibnu bayya daga cikin malamin qur'ani wanda imamu asim ya karfi duka a wajen su imamu asim da muke ji din nan ya je kato da abuwa gaba da sulami sai je wajen zudu bin humaysh sai ya kare saurara sai ya hada to haka ya rika yi su kuma wa'annan duka manyan sahabai ne su abdullahi dan mas'ud su umar ibn affan su ali bin abi talib wannan su ne duk manyan malaman su a qur'ani su ubay bin ka'ab وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذي الذين كانوا يقرؤون القرآن wanda suke koya mana Qur'ani sun ba mu labari ka Uthman kamar Uthman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud Abdullah dan Mas'ud wa ghairihi ma da wasu wanda ba su ma annahum kanu idza ta'allamu min an-nabi 10 ayat sun kasance idan suka koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi guda goma lam yujawizuha ba ka ketara wannan aya hatta ta'allamu ma fi hamil ilmi wal amal hasi sun koya abin da suka ya kunsa na ilimi da aiki wannan saboda da girman su koyi Qur'ani da girman su sai haka ba za su tsaya cewa in koya Qur'ani din a karance to kuma zo in kanta shi a tafsirance wannan lokaci ne zai musu sai tsawo zamanin ba ba zai isa ba ka ce maza haka zai yi to shekara na ubangiji zai bashi shekara shi da uku zai bashi sai haka su suna koya ne a haka wasu za a za a yanzu suna cewa dole za a kanta Qur'ani a kowane ta irin wannan na wannan hanya ba dole ba ne su wa'anda sun koya ne da girman su amma daga baya baya al'amari ai daga baya mai aka sauta su ba to amma su ɗalibi suna karantawa suka kanta aya goma sai su koya aiki da kuma za su koyi karatun kuma su koya aiki din kuma su koyi ilimi da ke cikin wannan ayoyi a lokaci daya amma mutum zai manta ba shine hatta ya ta'allamu ma fi min ilmi wal amal qalu suka ce fa ta'allamna al-qur'ana sai muka koyi qur'ani wal ilma da ilmin qur'ani wal amala da kuma aiki da qur'anin jami'an a lokaci daya ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة ما لا يتي saboda haka ma za ga sun tsaya adadin lokaci shekaru wajen haddace sura guda daya kamar bakara sai ga an dare ana yi shekaru da yawa wa qala anas anas yace kana rajul idza qara al baqara wa ala imran daga cikin sahabbai duk wanda ya kara ya haddace ya karanta bakara da al imran jalla fi a'yunina sai zama yayi girma a idan ce wani wai wai wani ya zama da ni to ai kuma mu ga bakara bakara ayoyin da ke cikin na na ayatul akam da yawa fa hukunce hukunce da ke cikin bakara kawai na da yawa duk wanda ya zama ya koya qur'anin bakara ya koyi aiki na bakara ya koyi ilimi na bakara ai bakara malami bane ba bakara malami bane ya mai fatawa kuma saboda duk shi abin da zai kanta din ba zai wuce wannan ba sai dalla fi ayyuna zai girma a wajen mu ai sara dalilan mu'azzama ji ibn uthaymeen wa qama ibn umar ala hifz al-baqara iddat sinin ibn umar kan bakara kawai sai da shekaru shekaru shekaru yana yana koya qila tamani sinin wasu sun ce wato shekara takwas ma yi zakarahu malik haka malik ya ya ambata amma dai balagan ne haka wa zalika bi anna allah haka ne ko wa zalika anna allah ta'ala qala abinda suke tsayawa akan wannan saboda allah ta'ala ya ce kitabun anzalnahu littafi da muka saukar da shi ilaika gare ka mubarakun mai albarka li yadabbaru ayati saboda su tuntuni kan ayoyinsa su nemi ilimin shi su aiki da shi kuma su karanta shi samu lada shi li yadabbaru ayati wa qala ce afala yadabbarun alqur'ana shin ba za su tuntuni game da qur'ani ba wa qala ya kara cewa afala yadabbarun alqawla shin wannan maganar da ake sauka musu ba sa tuntuntuni ne akan akanta ruwa ga ibn taymiya duk ruwa zunubin sa in ya fara tabi zai ka maka ka maka aya ba to aya sai ka gaji hadisi sai ka gaji wa tadabbur al-kalam biduni wa tadabbur al-kalam mutum kuma a ce tadabburin magana ubangiji ya ce ai tadabburin magana ai tunda shi kan maganar da yake faɗa to kuma ai tadabburin magana biduni fahimi ma'anihi ba tare da an fahimci ma'anar ba la yumkin ba zai yi ba ai وكذلك قال تعالى ثم ذلك قال تعالى ما يشي إن أنزله قرآنا عربيا لعلكم تعقلون من سكر شي بالعرب للتابي دنكو أنكلتك فهمتي شي وعقل الكلام فهمت مغانا كما متضمن لفهمي يا قوشي فهمت سا da kuma karanta shi ya ƙunshi karanta shi da fahimtarsa wa min al-ma'lumi abu ne sananne anna kulla kalamin kowane magana fal maqsudu minhu to abinda ake so da wannan magana aka nufata da wannan magana fahimu ma'ani shine a fahimci ma'anar maganar da aka yi دون مجرد الفاظ ما كوي فهمت من لفظ بابا وقبا فالقران اولى بذلك to ga qur'ani ke mutuntanta a sama haka saboda haka yanzu ka lokaci manzo Allah da aka saka mishi qur'ani bai yi bayanin qur'ani ba kamar in ka ke fada wannan wato min a'zamil qadhi waya daga cikin mafi girman kushe ga Allah ka sakar da abu kuma kawai da ya roka shi ku cikin kwanta magunin ba za ku tadaburin ko wannan aya ba ba ba wanda ne ci ubangiji ya ce liyadabbaru ayati afalan tadabbaru alqawla afalan tadabbaru alqur'ana kuma ku ce ba tadabburun ba to tadabburi ko zai yi ba tare ba fahimci ma'anar ba to sai za ku yi fahimci ma'anar idan ba shi wanda aka aiko shi bayani ba ana ga yanzu wato wato duk wanda yazo ka ga yana magana magana kare kasa nan kafin cikin kawo a cikin al'umma ba wa aiban yace kuma haka har ila yau ma haka ne ko al'ada al'ada da muka saba sani tamna'u tana hana tana cewa ba zai yi fafau an ya qara'a qaumun kitaban wasu mutane su kanta wani littafi fa fannin min ulumi min al-ilmi a wani fanni na ilimi ka tsinni kaman wato ilimin likitanci wal hisabi da ilimi na lissafi hisab lissafi shine arithmetic ya da abu da ilimi ya shi ma ya karanta wannan wala tashrihu kuma kuma a samu wanda za su shekin wannan tabbasi mushi mashin baki ba samu ka ruwa gani da sakar da baya nan sai aka samu ɗalibansa a research sun tashi baya nan an samu a platform plato ya tashi kuma duka wannan in ka je ka samu a rubuce rubutun za ga wasu ana musu sharhi yanzu ja in ka je ka karanta littafi za ka akwai exercise akwai kuma fasawar a maka a ce solution waye waye waye da sauransu wannan ko ina a wasa akwai shi da masa qur'ani za ka ce babu shi ka ce babu wannan bayanin da ba za shi yayi ko dai a magace ko a aikace ko kuma a yi a ce ya ce ya yi daidai yi tafsirin Qur'anin babu wannan kaga to ba zai yiwu ba tun da this al'ada mun san ba zai yi wani ya magana yanzu ko constitution babu interpreters ba su interpretation zai su fasara maka wanda suka kanta wannan ilimin ba wani abu wani ba ta magana mutum zai yi fashin baki ma da ake a siyasa yanzu a ga duk wani ya magana shugaban ya magana sai a masa fashin baki a al'ada haka muke to fa kai bi kalamin lahi to ya za a ce maganar ubangiji kuma allazi huwa ismatu wanda wanda shine tsaran su qur'ani ne shine tsaran al'umma baki daya wa bihi najatu kuma da shine za su samu tsiran su wa sa'atuhum da kuma samu rabauta su wa qiyamu dinihim wa dunyahum da kuma tsayuwar addinin su da da kuma duniyar su a ce kuma shi wannan qur'anin shi ba a wannan bayanin ba kaga wannan ba zai yi ba sai mu tashi wani tabi'ina okay na ne ci gaba eh ai shin to tashi tashi ana tashi ana zai zai shiga zai zai shiga ilimin ne kai yanzu zai fara faɗan cewa sabani da ake da shi wajen tafsirin Qur'ani tsakanin sahabbai sabani ne ikhtilaf mutanawwu ba ikhtilaf tabat ba sai zuhudu kitabu zuhudu wal wasiya na علي بن الحسين زين العابدين muna harafi na na jim ko harful jim yake to aliju bit taqabbu bi kulli da'i wa laysa li da'i dhanbika min ilaji siwa tadarru'in ila ar-rahman mahda bi niyyati bi niyyati khaifin wa yaqinin wa yaqin raji وطول تهجد بطلاب عفو بليل مظلم والستر داجي وإظهار الندامة كل وقت على ما كنت فيه من عواج لعلك أن تكون غدا حظيا ببلغة فائز وسرور ناجي yake ta tu'alij bi taqabbubi kulla da'i tu'alij kana yin maganin kulla da'i duk wata cuta da ya dame da ta dame ka bi taqabbubi ta hanyar neman magani ta hanyar neman ilimi na tibbu shi ne wato magani in ba ka da lafiya ka je ka nemi magani in ba kana fama da talauci ka je ka nemi kuɗi in kana jin yunwa ka ci abinci in kana bukatar biyan bukatan ka a wato magewayi ka je ka gewaya amma kuma sun ci in kana bukatan kuma ka ka tuba ba za ka tuba ba kana bukatan kai aiki ka samu aljanna ba za ka aiki ka aljanna ba to wannan kaga ai babu takewa da kai wannan kuma ka yarda ka gina ruhinka jikinka ba ka yarda ka gina ruhinka ba to walaisa lida'ika lida'iran bika amma dai wato cutan zunubinka min ilaji ba yi da wani magani cewa ta zan ru'in ila rahmani face kawai ka kaskantar da kanka zuwa ga ubangiji mai rahama ma'azan kaskantar da kai zirgen dinsa in kana bukatar kawai wannan kawai shine kawai wato magani ba magana amani laysa bi amani kuma amani ahlul kitab wannan ba mutum ne da yana buga wa ubangiji kawai buwa saboda ce ba mu ko na je lahira ubangiji ni zai makara zai makara a sai dai sai dai wato kai aiki kuma ka kaskanta zuwa ga ubangiji duniya ta ka'idin ka yi shi kana da niyya na kana tsoron azaban shi wa yaqini raji da kuma yaqini imani na wato fatan rahabansa wato kalmar tsakanin alkhawf war raja wa qawli tahajjudin da kuma wato ibada ibada mai tsawo ka tsaya ka hana kanka bacci kai tahajjudi kai sallah sallah mai tsawo saboda ka nemi idan ubangijinka bi tsalabi afuwa ta hanyar neman afuwan ubangiji ya maka afuwa da suturta ka bilailin muzlimin wa kai wannan ibada ibada da a wani dare mai duhu wa sitiru daji da kuma wato sutura shi ma dai dare dai wanda yake shi ma dai mai duhu wanda ya zama ya ya sakko da duhunsa labulai da duhunsa da wani lokaci zaka je ka nemi a wato afuwan ubangiji ubangiji sai maka afuwa sai shigar da kai aljanna sai kuma ya zama ya kubutar da kai daga cutar zunubanka wannan shi abin da shi ana malam yake faɗa wannan kamar da aka sani a dare lokacin da ubangiji ke sakowa sama ta kusa ya dinga faɗa cewa ina mai kaza in biya masa ina mai kaza in biya masa to a wannan lokacin da ake samun wannan wai zaharin nadamata nadamata kuma a lokacin kuma kana mai bayar da nadamanka kullum mace kowane lokaci alama kunta mini wajin fihi abin akan abin da kai zama na karkacewa karkacewa a wato a rayuwanka to sai ka rinka neman ubangiji ya yaji maka kana neman nuna nadama a nazama alama fata tuba kenan da allaka mai yiwa in ka yi wannan an ta kuna habiyan garan ka zama mara bauti gobe kiyama bi bulghati fa'idin ta hanyar ubangiji ya baka wani wani guzuri guzuri na wato wanda wanda ya tsira wasu ne kuma ubangiji ya baka wani rabauta naji wanda zai tsirtar da kai da ya baka wani wato farin ciki naji wanda zai zai wato tsirtar da kai daga daga fushinsa to wannan shine kai abin da mutum zai yi ya tsira amma in dai ba wannan ne yayi ba to babu yanda za a yi wannan ya tsira mutum zai ci gaba fara shi in fagamniya ya yarda yayi bai da lafiya ya magani ya sha ya sha fando ya sha waye ya sha waye amma bai yarda zanuban da yake yi ya ce ya ubangiji ya fiye mun zunubai na tashin alkiyama ba duk wanda bai yi wannan ba mazala ce to ya aikin banza aisha rike tambayar mazala sallallahu alaihi wasallam wana wane yana aikin alkhairi lokacin jahiliya yana kaza yana kaza yana kaza zai mushi amfani ya ce ai bai taba cewa ubangiji ya fiye mun ba tashin alkiyama bai taba faɗa ba bai imani ba so dole mu tuba tsakanin da ubangiji zama akwai tuba kwarai da gaske kan mu dinga ba ubangiji wato bururi muna ganin mu mun riga mun kai mun hau tudun mun tsira ba za ba za mu yi wani ba mu da wani abin da za mu yi na aikin alkhairi da zai sa ubangiji ya mana afuwa ya kau da kai gabarin usurin mu za ku ga mutane da yawa suna da irin wannan gururi har ma dai su bai su ji labari su bai ba ruwan su suna da gururi tsakanin su da ubangiji to suna sun amintu daga bakarin ubangiji daga wato kitsawan ubangiji da ubangiji ki kitsawa bayan sa daga lokacin da bawa ya ce shi yanzu shi yanzu ba shi wani zanubi da zai tuba ko shi yanzu shi ke ban Allah ba shi ba shi yanzu dan me zai yi da ba dai tuba ana yi ne ga wanda yake mai yawan kaza mai yawan kaza ni na riga na kai ta da zuciya haka wannan bai fahimci ubangiji ba bai fahimci ubangiji ba shi tuba tuba idan ka shi istighfari wannan shi kansa ibada ne wannan ibada ne saboda babu wani ibada da zaka ba ubangiji ba sai ubangiji in yana son ya kama ka da kusuri zai kama ka da kusuri da gazawa ba za la ku duba ubangiji girman sha'aninsa da kuma abin da ya kasance yana ya taka na matabarsa amma bai bushe ba yana yin istighfari yana tuba saboda nan abu ne wanda ubangiji ya sanya ya zama ibada ga bayi ba iya addu'a wal ibada dan haka mu ci gaba da yin tuba zuwa ga Allah ta'ala ibadan da muka yi fa mu ce ne ma ubangiji tuba ka ga sallah kai kana ga sallah me kake cewa astaghfirullah sau uku saboda cikin kasa akwai usuli akwai abin da ka san cewa za ka iya kyautata shi fiye da haka amma kuma baka iya yin wannan ba to ubangiji ya kau da kai to balle kuma zai da muke kullun kullun kuma wannan kuma a tambaye mu a sha labari nawa yana guda biyu a zarin da mutane duk ubangiji ya sanya mu mutane da kowace muna cikin zunubai Allah ta'ala yana cewa innakum tuqti'una bil-layli wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ku nema gafara na sai in gafarta muku Allah ta'ala ya gafarta mana da baki da abin da muka ta dala ba mu nada abin da muka sanar tana yafe mana wa ta labiya wa qasmu al khair wa ta labiya kullu dukkan sharri اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allah ta'ala ya biya lokacin mu da alkhairi Allah ta'ala ya tinka da dukkan sharri masu neman dole Allah ta'ala ya biya wasu bukatun su masu neman Allah ya tsare su daga wani abin iya Allah ya tsare su Allah ta'ala ya jika mu jika iyayen mu jika iyayen iyayen mu Allah ta'ala ya jika mu jika malaman mu da malaman malaman mu ya saka musu alkhairin tarbiyya Allah ta'ala ya kawo zaman lafiya Allah ta'ala ya wadata mu wadata mu amfani Allah ta'ala ya azata mu arziki mu amfani azata mu daga cikin falalansa Allah ta'ala ya cire mu dukkan wani abin ki dukkan wani abin da ba ma so da wani fatara da bashi da duk abin da ya mana yawa Allah ta'ala ya mana ya mana maganin sa Allah ta'ala ya mana maganin da abin da dame mu subhana rabbika rabbil izzati to Allah ta'ala ya jikata da rahama Allah ta'ala ya jikata da rahama da wasu mamatan mu da suka rasu daga zamanin Annabi Adam har zuwa yanzu Allah ta'ala ya jikata da rahama Allah ta'ala ya kinta mu in tazo Allah ta'ala ya sa mun dace Allah ta'ala ya sa mun dace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله